اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة وقوة ربيع الاول hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab wanda dukkanin rasul a tsakanin magariba da isha muna haduwa don tiratar da junanmu ci gaba da karatun littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih littafin da babban malami a shek ahmad ibn muhammad bin abdullatif al-zabidi ya yi ikhtisarin littafin al-sahihul jami wanda imam zabidi an haine shi hijira tana da shekara 810 ya rasu 809 allah ya masa jin kai da rahama Allah ya amfanar da mu abubuwa duk da za mu karanta ciki na sunnar masu Allah sallallahu Alaihi wasallam za mu tashi a kitabu na hudu shi ne kitabu na hudu shi ne kitabu na hudu a wannan littafi mai albarka ƙarƙashin hadithi na ɗari da goma kitabu na hudu باب لا تقبل صلاة بغير بغير طهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من حدث حتى يتوضأ قال رجل من هدر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضرار إمام البخاري كتاب الوضوء wannan littafi ne wanda zai karantar da mu hukumce-hukumce da suke da alaka da alhudu arwallah wannan kitab da kuma abuwa ko kuma a ce abuwa wannan tarjama ce ta bukari shi imamu zabili muftasar nashi ya yi kitab-kitab ne kawai sai ta koro ya tasar da hadisa ba tare da tarajim na abuwa na bukari ba sau da haka babin latukubar salatu da gairi tuhu baban da zai karantar da mu cewa latukubar salatu ba a karfar sallar da aka yi da gairi tuhuri ba tare da tuhur tsarki ba ba tare da tsarki ba da aka ce tuhur aka ma ƙa'un damma ana nufin kenan aikata tsarki kyau aikata tsarki kyau in kuma aka ce tsahuru kenan ana nufin alaƙin abinda kenan ya zamanto ake arwallai da shi ruwa ko kuma makayin an abi hurairar ta radiyallahu anhu qala daga sayyidina abu hurairar Allah ƙara yarda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maki sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatu wal hadatha la tuqbalu ba a karfar salatu man ahadasa sallar wanda ya hadafi hatta ya tawadda har sai ya yi arwalla duk mutumin da ya zamanto ya yi hadafi ba a karfar sallar shi har sai ya yi arwalla kala rajul min hadara maut sai wani mutum wanda ya fito daga yankin hadara maut hadara maut iya daga yankuna na yaman sai ce mal hadasa ya aba hurera imam abu hulera menene kuma alhadasu wanda ba a karɓar sallan mutum har sai ya yi arwallah in har ya hadasi ƙwala sai ce fusa'un auduratu shi ne fitar da iska wanda ba ƙara ko kuma fitar da iskan da yake da ƙara faɗin cewa latu kuma da salatu man ahadasa ba a karɓar sallar man ahadasa wannan korewa akwai nafai wanda yake na ƙabul akwai kuma nafai wanda yake na siha kawai misali annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata kahinan aw arrafan man ata arrafan la tuqbalu lahu salatu 40 layla wanda yaje gurin boka ba za a karbi sallar shi ba kwana 40 kaga wannan an kore karɓar sallah korewa kenan na ba da lada korewa na ba da lada amma ba wai in ya yi sallar tashi ba a ba amsa ba kenan ba korewa ba ne na karɓa kawai misalin cewa ba a karɓar sallar abdul abid bawan da ya tsere ma mai gidan shi har sai ya dawo kamar misali mutane uku ba karɓar sallarsu mutanen da ba karɓar al-musbil wanda zai salla tare da isbali kaga shi ma ba wai ana korewa ba kenan ingantuwar salla ana korewa kenan karɓar salla misali bawa ne ya gudu ya bar mai gidan shi yanzu sallar da zai ana nufin sallar bata inganta ba ko kuma a ana nufin in ya yi sallar ba lada wanda ya je gurin boka ana nufin sallar ta kwana arba'in in ya yi ba lada ko kuma a sallar tashi ba ta yi ba ya saki yanzu misali nan na tukubar salatu man hadasa ta ta wata ba karɓar sallar wanda ya hadasi har sai ya yi arwalla saboda me iya daga sharaɗi wanda yake na sallah a tsahara sharaɗi na inganto sallah a tsahara dukkanin abin da yake komawa zuwa ga sharaɗi na ingantuwar ibada in aka rasa shi a cikin ibada kenan ibada in an yi tabbatai ba kawai misali musulun sala da ya zo ya salla ya nan sala ta ce irji fa salli bai na kalam ta salli saboda kaga yana daga kenan rukunai na sallah a tsumanina rafa wa minar kaga duk wannan suna da harkar to sai zaman to an rasa su kenan sallah ba ta yi ba kenan duk sharaɗin da yake komawa zuwa ga ainihin ita ibada kin abinda aka ce sharaɗi ne cikin ibada in mutum ya bar shi to ibada ta ɓaci saɓanin abinda bai komawa zuwa ga sharaɗin ibada misali mutum yana sallah kaga sata haram ne sai sata yana sallah yanzu ya ce bashi da sallah saboda bai daga sharaɗin kenan ita sallah wannan amma tsahara yana daga sharaɗin sallah tsaharatu hadasin tsaharatu khabasin duka yana daga sharaɗin to nan sai aka rasa kenan tunda babu sharaɗi babu ibada ma ya zama min adami al'adam abinda in babu shi babu ibada sharaɗi shi yasa yaka ce kamar wala sarqatu min qulur ko ghalur ko kuma sadakar da aka yi da kudin ha'inci ko kudin sata kenan wancan la tuqbalu salatu salatun bi ghairi tuhurin wala sarqata min qulud kaga tarjama ta Imam al-Bukhari sai hada ma abu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur kamar ya ikata ba su wancan hadisi wala sarqatu min qulud nan kuma sai zo maka da ita kuma wannan ruwaya kenan la tuqbalu salatu man ahadatha hatta yatawadda qala rajul min hadramatu man hadatha ya aba huraira menene hadasi yace fusa'un aw duraqun kamar nan ya kawo da nuni akan cewa abubuwan da suke sawa a sake arwalla suke warware arwalla sai hadasi inda za a samu cewa mutum ya yi arwalla sai ya yi amai ko kuma allamsu kenan bai daga abin da mai ya zamanto ko kuma shawar kenan gaba kaga sau da sai ya ce mai mal hadasi ya aba hurairu menene hadasi ya ce fusa'un au duratu ma'ana abin da zai zamanto ya fita daga cikin ka fusa wanda ba ƙara duratu wanda kuma ya zamanto kenan da ƙara wannan ya nuna yana daga sharaɗin arwallah sharaɗin sallah kenan a tsahara imam al-bukhari ya fitar da wannan a kitabul hiyal babu kenan fi salati kenan al-hiyal fi salati babu fadlul wudu yanzu bayan ya gaya mana cewa ita arwallah iya daga cikin kenan mahimmancin ta sharadi ce ta karɓar sallah dukkanin sallah da ba a walla ba a karɓarta babu fadlil wudu sai kuma wannan babu zai karantar da mu fadlana arwalla wa anhu radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjilina min athar al-wudu' فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل باب فضل الوضوء باب الذي كرنت دم فضل عن أرولا أرولا مسلم تنا دا فضلا wanda kuma ba za ka samu dacewa da fadlar arwalla ba har sai ya zama kayi ta daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa irin su sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Zaid ibn Aus al-Mazini radiyallahu ta'ala anhu duka waɗannan suna daga wanda suka rawaito siffar arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk sukan karantar da abin ne a aikace a aikace ga yadda tsarin arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take to yana daga fadalan arwalla a musulunci sai dai na Abu Hurairah ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kula naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamah lalle al'umma ta yud'auna yawmal qiyamah za a kira su ran alkiyama don yin hisabi ko kuma don zuwa gaba ga Allah hurran suna da farin fuska aka ce khailun agar doki wanda yake da farin goshi kenan muhajjalina sannan suna da tsalle ko farin hannaye da kuma kafahuwa min athar lodu sababin kenan alamar arwalla wanda ya zamanto suna yi fa manista ta'a minkum wanda ya samu iko daga cikinku an yi tsila burratahu ya tsawaita gurrar shi hasken shi na fuska falyaf ali aikata haka wannan hadisi ɗaya ne daga hadisan da suke nuni a bisa fadlar arwalla a musulunci kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawadda'a abdul muslim in bawa musulmi ya arwalla fa ghassala wajhahu ya wanke fuska kharajat kullu khataya nazar ilaiha bi akhiri qataratin min alma dukkanin wani saban da ya kalla dugon ruwa na karshe zai fitar hakan ya wanke hannunsa haka kafa har ya zamanto kenan duk zunuban shi sun zamanto sun zuba wannan yana nuni shi ma amsa fadala na arwalla maci sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya fita zuwa ziyarar makabarta ta baki annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a assalamu alaikum wa ala dar qaumin minal mu'minina inna insha Allah bikum lahiqun sai ma ke ce wajidtu law anna ra'ayna ikhwanana na gore ina ma a ce mun ga ƴan uwan mu sai suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullahi mu ba ƴan uwanka bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal antum ashabi ikhwani shine alladhina lam ya'tu ba'd wanda tukuna za su zo suka ce kaifa tarifu man ya min ummatika ya za ka san wanda za su zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ban labari da a ce mutum yana da khairun baham buhumin duhumi doki wanda yake baki wulik cikin dawakan da suke farare ba zai gane dokin shi ba sai suka ce kwarai zai gane sai ma ke ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muwajjilina min asar al-wudu al'umma ta ran kiyama za a kira su lalle suna da fararen fuskoci da kuma hannaye da kafafuwa saboda kenan sababin wannan alama na arwalla da suke sababin alama na arwalla da suke wannan sai nuni kenan amsa fadla na wannan kuma wannan farin fuska da farin hannu sababin alamar wankewa na arwalla wannan ya keɓarci al'umma mazala salasalam ne kawai al'ummomin da suka gabace mu mun yi tarayya da su wajen shar'anta arwalla saboda kimtsawa ce don munajati da ubangiji in ka koma labari na banu isra'ila hadisin da bukhari ya fitar na jurejin rabi kaga sai ce a jinkirta mai sallah raka'a biyu sai kuma matar annabi ibrahim alayhi salam lokacin da suka biyo misra inda fir'auna nan daga fara'ina nan ma dai kenan tayi arwalla kenan ya nuna al'ummomin da suka gabace mu su ma an shar'anta musu yin arwalla amma al'umman mayaki su kadai suka keɓanta da fararen fuska da kuma hannaye wannan ko a duniya za ka ga al'umma ta musulmi sababin arwalla za ka ga duk inda ka ga musulmi yana cikin wani nau'i na annuri wanda wanda ba mu ba babu wannan ba a kai ba ga tsaharan ma balantana aka kai zuwa ga arwalla wannan kaɗai ya sai nuna ma munin kahurci kahuri ne zai je kawai ya yi fitsarin shi fitsari yana da suwa kayan shi ko uhu shi a gurin shi da fitsarin nan da ruwa duk daya da ruwa da fitsarin duk daya ba bambanci da ruwan da ruwan lemu da zai zo shi shi ba bambanci to kaga wace kazamta ta kai nan kazamta ke kuma wani irin kusanta zaka ma ubangiji ski da najasa ski da najasa to wannan yana daga fadla wacce take ta arwalla sannan kuma inda bawa yayi arwalla ya yi sallah raka'a biyu za a gafarta mai zunubin shi in yi addu'a za a amsa mai matsar da ya sake-sake na duniya ba a cikin zuciyar shi matsar da ka sake-sake na duniya ba a zuciyar shi to ka gwanan duk fadalar arwallah ce mutum ya yi arwallah a shaɗu allah ila nuna wa shi allah wajen aliminar tawabi wajen aliminar mutatsahirin zai zamanto daga yin wannan kalmar shahada za a buɗe mai ƙohoyin aljanna takwas ya shiga ta inda ya ga dama ya yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka za a rubuta ta wata takarda ta haske a yi mata kashe ajiye ta karkashin al'arshi sai ranar alkiyama za a rubuto mishi to kaga wannan duka ya nuna fadla na arwalla a musulunci ibada ce muhimmiya nan sai kawo mana sharadi ce ta sallah sai bi baya da fadlarta duka dan kafin a shiga zuwa ga bayyana ma hukumce-hukumcen ta dalla-dalla don ya zamanto kayi ta daidai da yadda manzo sarasa ya karanta sai kuma kenan ta tsawilar gurra da ya ce faminista tsamin ku ayyar ila gurrata hufar ya fa'al wannan malamin suka ce idiraji ne daga sirina abu hurera radiyallahu ta'ala hannu abinda ake ce mai idiraji ramin ɗin hadisi sai kawo ta jumla daga ƙarshe don zabar da kai ko kuma fassara maka abinda wannan hadisi ya kumsa wannan yasa kenan a ijtihadi na sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu in ya tashi farwalla har sai ya shigo da musu har sai ya shigo da musu amma malamai suka ce almuhimmu abin da ake so shigar da wannan da kuma kyautata wankewa wannan shine abin da ake bukata kenan tatawilul qurra shine ka tabbatar da ka shigar da ni wannan gwiwa hannu ka tabbatar da ka shigar da idanun sawu babu man la ya tawadda min ash-shakki hatta yastaqim baban da zai bayyana mana man la ya tawadda wanda baya ga yin arwalla min ash-shakki inda mutun yake da shakka hatta yastaqina har sai ya samu yaqinin cewa lalle kam arwallan nan ta wani kai ne kana cikin sallah sai cikin ka ya ƙara sai kake tunanin ko dai arwallarka ta warware to a nan gurin arwallarka tana nan ko da ko abin da waɗansu daga malaman furu'a suke cewa wani ƙarƙartu shadida da kuma kukan ciki matsananci shi ma ka sake arwala a sai ka sami yaƙini sai ka sami yaƙini cikin ka yake kuka su wasu malaman fikin suna ga ihtiyata ka sake arwala don saboda gudun kar a je wani abu ya fita to amma sai ka sami yaƙini akan wannan shine mallaya tawadda mina shakkiya ta yi ana abdullahi bin zaid الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجري الشيء في الصلاة فقال لا ينفلت أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنا عبد الله بن زيد بن عاص عبد الله بن زيد بن عاص الأنصاري المازني عبد الله بن زيد بن العاص wannan kenan ba wancan abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi ba abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi wanda ya mafarkin kiran sallah abdullahi bin zaid bin as almazini wannan shi kuma kenan shine mai hadisi wanda yake na siffar arwallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an kashe shi a shekara ta 60 da uku da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu shaka ila ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kawo jaje ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kukan ar-rajul wani mutum alladhi yukhayyal ilayhi wanda ake saka mushi ake riya mushi annahu yajid shay'a fi salati cewa yana samun wani abu a cikin sallah na rikitaswa da kuma zaton ko arwalashi ta warware annahu shaka ila rasulullah sallallahu shi ya ka kuka wajen annabi sallallahu wanda yake nuna babu laifi wani zai iya wakiltar wani wajen yi mishi tambaya dan saboda ka gamsar da mutum ko dan kai kana da dama gurin malama ka yi tambaya ko wani abu makamanci haka ar-rajul mutumin nan alladhi yukhayyal ilayhi wanda ake saka mishi ake riya mai annahu yajidu shi a fi sala cewa ya samu wani abu na hadasi a sallah wannan yana daga kokarin shedani na bata sallah arwalla tana da wani shedani ana ce mai walahan ma ke ce fa inna amatul waswasa tami mafirin jayin waswasi na arwalla shi wannan shedani shine ke sawa sai kaga wani ya wanke hannu sai koma wanki wani ya fito daga banɗaki sai koma shiga banɗaki ya yi kaza sai sai ka gama sai yana tattu wannan duka daga shi ne annawa ya jiri shi a fissara yana samun wani abu a sallah na kukan ciki ko kuma shakka kaga ai yana daga sharadi kenan wanda yake na mi na sallah sharadi na sallah at-tahara sharadi na sallah at-tahara tunda bambanci tsakankanin ashartu da kuma ar-rukun kaga ashartu shi kharuj shay'i ne abinda kafin ka shiga ibada kaga yana daga sharadin sallah kenan mi at-tahara yana daga sharadin ta kenan a ce maka istiqbalil qibla yin kaza amma ruku'u rukunin ta saboda shi rukuni ne iya cikin hakikanin kenan abu to yanzu inda babu arwala ai ba zai tsaya ba sallah kenan bai tsaya ba sallah da me ya tabbatar da yana da tsahara kenan ya shiga sallah tare da yaqini to shakka tana kawar da yaqini ita shakka ba tabbas bace yaqini kuma hakika ne tabbas ne saboda haka kenan annabi ya ji shi a fi salat kaga wannan a cikin sallah faƙala sai ma'aiki ce layan farit kar da ya juya au layan sarif ko kuma ba zai juya ba alimfilat ko alinsiraf duka mutaradifat ne hatta ya tuma a sautar har sai ya ji ƙaran fitar hadasi au ya ji da rihan ko kuma ya ji wari na fitar wannan hadasi amma in ba nan ba kenan ba zai juya ba saboda mai alaƙini la ya zule bishak yaƙini baya gushewa ta sababin shakka kana da tabbas tabbas cewa kayan tahara shi yasa ma ka shiga cikin sallah to yanzu tun da asali kana da tahara to menene bako kene yanzu shakka to yanzu wannan shakka ita ba ta iya fitar da ba za ta sabke ka da yakini ba sai ka samu tabbas sai ka samu wani yakinin inda kenan ka ji tabbas na wannan to kuma shi kenan shine sallah kenan nan gurin sai mutum ya tsira wannan kuma jirgin ba da tsaro da kuma kariya ga wanda yake shedani sai kenan wannan imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babu man lam yara al-wudu illa min al-makhraj wanda baya ga kenan mutum zai arwalla sai fa abin da ya fitar daga makharaj ne kaga sai ce mi la sarfa ta da rihan yasma sautan aw da rihan saboda akwai waɗanda amai kenan mi kiltu wannan haɓo shawar gaba lamsar mar'a duka ba su warwarewa arwalla kenan wanda su arwalla suna ga abin da yake warwarewa arwalla shine mi abin da ya fita hadafi ko ta gaba ko ta baya ko dai salatatu min al-qubul ithnain min al-dubur kenan ko dai zama wannan amma duk waɗancan sura kenan amai ko haɗu ko kaza duka baya warewa arwalla ko kuma shafar gaba inda ma ko fasatun minka ko kuma shafar kenan wannan shi ma dai haka wannan kenan duk baya daga ciki sai ce kenan malla mallam yara da wudu illa min al-basara ce sai daga abin da ya fita daga mafita guda kai ne sai kai shafa kuma sababin shafar sai me wani abu ya fita daga gabanka yanzu me ya sababa ma yin arwalla fitar wani abu daga gabanka shine ya sababa ma saboda haka kenan sai kuma kitabul biyu ya fitar da shi babu mallam yaral wasabi sawnahu min ash-shubuhat wanda ba ya ga sake-sake wasiwasi da wani abu makamanci haka bai daga abin da za a kira shi da sunan shubuha kai ne ka zo sai abu sai kake shakka wannan halal ne ko a wannan bai daga abin da za a ce tun da ka sa tunani kenan yana daga abin da yake kenan shubha babu takhfif fil wudu babu takhfif fil wudu babu wanda zai bayyana mana takhfif fil wudu hukuncin yin sama sama a takhfif fil wudu sassautawa ko yin sama sama bangaren arwalla kenan rashin al-isbab wanda asali kenan al-isbab shine abin da yake fiyayye an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى حديثنا دريد قوم شاوك دقى عبد الله بن عباس بحر العلم كوكما هبر الأمة wanda shi ma ya rasu hijira tana da shekara 68 Allah ji ganshi da rama kuma duka aljama'a sun fitar da hadisan shi wanda kuma ɗaya ne daga cikin al'abadilatul arba abadila wanda suke guda hudu wanne da wanne abadila su hudu ibn abbas a a eh? Eh? ibn umar ibn abu ibn as bunu bunin zubair ko bunin zubair kenan su hudu saboda sun ai a matasa ne da sun yi zamani da kaga ibn mas'ud yana daga manya kenan sai ka cire waɗannan wannan din shi yasa ce fa ba'dhum najal zubair taraka wa najal mas'ud fariqun asharaka wasu suka cire ibn zubair kamar yadda ka cire ne ka sai dan mas'ud to wasu malaman sun yi wannan kenan fuskar su wannan su ne sannan kuma abdullahi sun kai ɗari uku da wani abu a cikin sabai amma waɗannan tsarikun juna ne kuma sannan kowannensu teku ne a janibinsa na kenan ilimi annan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nafa maki yayi barci har ya dinga min shari sun masalla wala mai tawafa sai kuma ya salla ba tare da yayi arwala ba wannan shi ake ce mu kenan annawmul khafif barci wanda yake sama sama wanda ka san mai zuwa da mai sauwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna inna aynaya tanamanu wala yanamu qalbi idanu na ke barci amma zuciyata ba ta barci sallallahu alaihi wasallam wa rubbama qala irtaja'a wa lokaci kan ce amma ki ya ci shingida hatta nafaha har ya dinga min shari sun maqama fa salla kaga nan sai ya tsaya kuma ya salla wannan akwai taffifi ciki sauƙaƙawa ta yadda inda har barcinka bai yi nauyi ba shi yasa hawa suke raba barci zuwa gida hudu ko dai zamanto kenan saqilun qawilun yanqudu wudu sannan kuma saqilun khafifun shi ma yanqudu wudu sai kuma wanda yake khafifun amma kuma qawilun ko yustahabbu minhu wudu sai kuma wanda yake saqilun qawilun wannan shi kuma kenan wanne kasirun khafifun shi kuma wannan layan kudu alwudu ba sai ka sake arwalla ba to kaga wannan shi ma barcin da kai koda ka jima kana yin rurrumi ne in dai sama sama ne wannan ba sai ka yi arwalla ba babun isbabil wudu babu isbabil wudu babe ne wannan wannan babe ne wanda zai bayyana mana hukuncin isbabil wudu cika arwalla isbab al-wudu cika arwalla abinda ake nufi da al-isbab na cika arwalla shine ko dai wankewa ko ta gaba uku sannan kuma tare da kenan yin abin nan wanke ko ta gaba su uku uku sannan kuma tare da kaiwa matsa wajen wankewa an usama bin zaid radiyallahu ta'ala anhu annahu qala dafa rasulullahi sallallahu alaihi min arafa hatta idza kana bi shi'b nazala bi shi'b fabal ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرا في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما daga Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rasu hijira shekara ta 54 shekara ta 54 qala yace da fa rasulullah sallallahu min arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafi daga arafa hatta idza kana bi shi'bi har sai da sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a hanya ta ya zamanto a gurin da ake ce ma shi'ib shi'ib shine kenan kafawar da take tsakankanin duwatsuna guda biyu jam'in shi shine shi'ar fabala sallallahu alaihi wasallam sai zaman tu yayi bawli thumma tawadda sai arwalla wala min sujudul wudu amma sai bai zaman to ya cika arwalla ya kai matuka kaga a halin bulaguro ake yankin hijaz yanki ne wanda yake da karamci wanda yake na ruwa to tunda ya halitta ka wanke su ɗaya ɗaya su biyu su uku uku a gurin da ake halin bulaguro da karamcin ruwa a nan gurin kenan rashin yin isbabi shi ya fi yin isbab saboda ruwan a nan zai yi amfani kaga kenan yana daga fiƙuhu na wanda yake ɗan bulaguro ya zama to kenan ya yi ƙoƙarin kenan aiwatar da abin da zai amfani da masalahohi guda biyu sun mata wata wa lamin su bai rahoto fakultu as-salata ya rasulallah sai na ce a tsaye da sallah ya maki faƙala sai ce as-salatu amamaka sallah tana gaban ka ma'ana sai nan ka fadi farake maki sai ya hau falamma ja'al muzdalifa lokacin da yazo muzdalifa nazala fatawakka maki sai sauka sai arwalla fa asbaga rudu'a anan kuma sai cika arwalla saboda kaga tuntuna an zo gurin da yake masabki kenan nan kuma sai isbabul rudu thumma qimatu salatu sai aka tsaye da sallah fa sallal maghrib ya sallaci magarba sun ma'ana ka kullu insanin ba'ira kowane mutum sai zamanto ya gurhanar da ya durkusar da rakumin shi fi manzili a masaukinsa sun ma'imatul isha sai kuma aka tsaye da sallar isha fa salla ya sallaci isha walam yusalli bainahuma amma bai yi nafila ba a tsakankanin magariba da isha kenan inda aka yi jam'i na salloli waɗanda suke guda biyu in dai ba ya kama tsakanin an samar da wani tazara ba kenan a nan gurin ba bukatar sai ka yi ratin a cikin kano amma ya zamanto an yi kafin a tada aka samar da wani fasila to nan gurin kana da damar kai in tihazar fursa ka sallata ba wai kawai in an zo gamawa ba haramun ne shi kenan a yi nafila kamar yadda wasu za ka ga an gama hannuhi a rihe masallaci kamar ma a kori mutane ma ko kuma kada a ci a tahi tahi tahi duka kaga da kwai iri irin wannan to wannan shi ma yana daga abin da yake kuskure kaga nan isbagul wudu shine abin da yake mafifici me yasa can gurin wannan isbagul wudu'a saboda hali ne na bukatuwa zuwa ga ruwa kai sai zaman to bai cika ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa isbagul wudu alal makarih wa intizaru salatu ba'da salat fadhalikum ribat fadhalikum ribat fadhalikum ribat wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babin rajul yaudu sahiba mutum zai iya kina na na wannan dogo kina da kuma kitabun babu nuzul baina arfa wa jam'i sauka tsakankanin arfa da kuma muzdalifa sai kuma jam'u baina salatayn bi muzdalifa hada tsakankanin salloli guda biyu a muzdalifa wannan yana daga gurare waɗanda kenan ake jam'in sallah sai kuma inda aka samu mashakka ko dai ta halin bulaguro a nan sara sai ka haɗawa ko kuma ya zamanto an samu uzuri wanda yake na ruwan sama ko kuma iska ko dai wani tsanani ko kuma wahala wadda mutane su je su dawo sallah zai zama da akwai takura to wannan duka sababba ne waɗanda suke sa ko kuma illoli ne waɗanda suke sabbaba kenan haɗa tsakankanin salloli wanda kuma ka'ida ce alhukum ya duru ma allazi wujudan wa adam hukunci yana kewayo inda aka samu illa din kenan sai ya zama to an aikata hukunci in kuma babu illar da za ta sa a yi to kuma ba za a aikata wannan hukunci din ba babu ghuslil wajh babu ghuslil wajh bil yadayn min gharfatin wahida baban da zai karantar da mu ghuslil wajh wankewa fuska bil yadayn da hannaye guda biyu min zarfatin wahida amma ta kan fata daya kamar ka kwalmo ruwa haka sai ka gama sai kuma mi ka wanke fuska kaga tun da su ɗaya sai ka gama hannaye guda biyu don saboda zama ya gami an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu tawatta fa ghassala wajha akhadha gharfatan min ma'in fa tamatmata biha wa tanshal thumma akhadha gharfatan min ma'in fa ja'ala biha hakadha adafaha ila yadihi al-ukhra فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسها برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله, على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ daga Abdullahi ibn Abbas Allah kare yarda a gare shi annahu tawadda Abdullahi ibn Abbas yayi arwalla fa ghassala wajha sai wanke fuskar shi aka za garfatan min ma'in sai ya debo kamfata na ruwa fatamadu madha biha sai ya kuskura baki wa sanshak kuma ya shaka da ya kamfato sai ya kumsa sai rage kadan sau da haka ya kada ya zubar ya haka ce kenan mazmaza shine mutum da zai kumsa sannan kuma ya kumsa ya kada ya kada ya zubar ba tare da yasa yatsa ba duk da wasu daga fuka suna gadan yasa yatsa din kenan wannan bai dalili kamar yadda abubakar ibn al-arabi a cikin abin nan al-qabas sharhi na muwatta kenan ya bayyana haka nan amma abin da yake asali shine tun kafin wara dama kayi mai aswaki kenan yanzu me za ka yi kawai dauraya ce sai ka gumtsi ruwan ka kada ka kada sai ka zubar to kuma wannan tsoron sai shaka da shi sannan kuma ya fiyata wasan ثم أخذ غرفة من ماء وجعل بها هكذا sai kuma akaza ya ɗebo zarfatan min ma'in kamfata na ruwa fa ja'ala biha hakada sai aikata da ita kamar haka azafaha ila yadi ukhra ya raba sai zuba a hannun nashi ɗaya kenan ya gama fa ghassala bihima wajha sai wanke fuskar shi da su suma akaza gharfatan min ma sai kuma ya ɗebo kamfata fa ghassala biha yadahu al-yumna da ita sai wanke hannu na dama amma lokacin da za ka wanke hannu zuwa zira'in nan kenan zai zama to mutum ya gama har waɗannan ya tsatsar tun da wankewa na farko mustahabbi ne shi ne ya rasu lalaine na kabin irkanu ma fil ina wanke hannu kafin ya shigar makayi to kaga wannan shi mustahabbi ne amma wannan da za ka wanke nan kaga shi kuma wankewa ne wanda yake na farilla to ana buƙatar mutum ya gama hannun sannan kuma ya shigar da kenan gwiwar hannu sun ma matsaha bira'asi sai kuma ya shafi kan fagasar bihima waja da wannan hannayen nashi guda biyu sai wanke fuska sun ma aka zagar fatar mimma sai kuma ya ɗebo kan fata na ruwa fagasar biha ya da hulyumna ya wanke hannun dama sun ma aka zagar fatar mimma fagasar biha ya da hulusura sai wanke hannun abu sun ma matsaha bira'asi sai kuma ya shafi kanshi wannan shafar kai kenan kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya bayyana zaka shafi kai ne ga baki ɗayan shi ba wai bangare na kai ba zaka shafi kanka ne ga baki ɗaya daga farko kenan har zuwa ƙarshe kuma ka dawo sannan kuma bangaren abin da ya shafi kenan shafar kai ana shafa ne shi ma su ɗaya saɓanin waɗansu bangaren ruwayo da aka samu na uku ana shafa da su ne dukkanin abin da yake mamsuhu ne rike ka'ida kawai shafa ɗaya ne misali taimama misali kufi misali takalmi duk abin da shafa shi ne ake kenan su ɗaya ne kai shi ma haka kenan su ɗaya ne kaje ka dawo ba wai su uku ba zuma ka zagar fatan ukura fa gasala biha zuma ka zagar fatan mimma fa gasala biha dole zuma masaha bi ra'asi sai shafi kai gabaki daya siffar shahar kai mace da namiji duka daya sai dai kawai inda ya zaman to mata kenan da kwai mazaje gurin suna iya shahar saman kenan hijabinsu ko kuma adikonsu kamar yadda namiji ya halitta shi ma ya shafi rawan sun ma aka zagarfata mimma sai dai mu kan fata ta ruwa farasha a larijin yumna sai ya zuba shi a kafa ta dama hatta basara har ya zaman to ya wanke kenan wannan akwai na yayyafa ruwa akwai kuma wanda yake na zubawa a wanki shi yasa yace hatta ghasala har ya wanki dan saboda kawar da me wancan shubha ta shi'a wanda su suka tafi akan shafa wanda suka tafi akan shafa wanda daga cikin wanda suke malamai na musulunci ibn al-arabi yace kada ibn jarir al-tabari shine wanda ya kadaita daga cikin malamai na sunna na musulunci ya ce a kan shafar ƙafa ya tafi a kan kenan shafar ƙafa ya ce sai kuma waɗanda suke rafiza kaga sai ce daga malaman musulunci sai ce sai kuma wanda suke rafiza saboda a dunkulan aƙidar kaga aƙida ce wanda take ita yar wajen cikin musulunci wanda kuma sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam ita ce take bayyana hukunci kenan na siffar yanda kenan arwalla take tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora mushi nauyin bayani saboda haka kira'a da tazo dangane da kenan yin kasara ko yin fataha akan abin da ya shafi kafa kenan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ma ce sarasan da siffar arwallan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce bayani wadda take bayyana hukuncin ko kuma siffa na shafa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka mun sabkar ma qur'ani dan kama mutane bayani ka bayyana musu abin da ubangiji subhanahu wataala ya sabkar ma al'umma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke kafa hatta ghasala thumma akhadha gharfatan ukhra sai kuma ya ɗebo ta kan fata ba gasala biha ya ani rijla bil yusra da ya ta sai wanke kafar abu kuma qala sai ce haka da ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda kamar haka ne naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin arwalla imam bukhari ya maimaita shi babul wudu marra marra yin arwalla kenan shudi ɗaya ko kuma zagaye ɗaya kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu sai dinga wankewa su ɗaya in har ya zama to su ɗaya ya gamsar falillahi alhamdu wannan baka da bukatar dama wannan ɗayan shine na farilla waɗancan saura duka doriya ne waɗanda suke na sunna sai dai kaiwa matuka a kullum shine kenan abin da yake da fifiko akan takaitawa a kaɗan nawa wani na'am kamar yadda kenan babi na gaba babu ma yaqulu inda al-khala wannan babi ne da zai bayyana mana abinda aka sunnanta ma mutum ya faɗi lokacin shiga ban daki a lokacin da ka zo shiga ban daki ko kuma lokacin da ka kadaita dan biyan bukata in ya zamanto a daji manzala sassan kana idza zabar mazhab abada annabi sallallahu in yayi niyyar tafiya wurin biyan bukata yakan zuwa can nesa to a lokacin da kai nesa ka je dab da inda zaka biya bukata to kuma sai ka karanta addu'a in kuma a cikin gida ne lokacin da ka zo zaka bude ban daki to kuma a lokacin sai ka karanta wannan ana anas radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith daga anas bin malik allah ya kare yarda a gare shi a shekara ta nawa anas ya bar duniya anas shekara ta nawa ya bar duniya daga shekara ta nawa anas ya bar duniya ha? 90 da uku 90 da uku 93 kenan a shekarar da aka ahi imamu malik a shekarar da aka ahi imamu malik kenan a shekarar anas bin malik ya bar duniya radiyallahu ta'ala anhu qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala ma ki sallallahu a lokacin da yazo shiga ban daki qala yakan cewa allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya allah ina neman ka mun tsare daga al-khubuth wal khaba'ith aljannu waɗanda suke mazajensu da kuma matakinsu alkhabith shine kenan shaidani aljani datti sannan kuma duk abin da yake kazanta ne gurbataccen abu ne ana kiran shi da suna khabith kamar abin da yake haram kamar abin da yake mara kyau kamar mutanen da suke datti kamar aikin da yake mummuna shi ma shaidani kenan an kira shi da wannan saboda ne dattin shi datti wanda yake na aqida na manufa saboda ba musulmi bane ba datti na kenan cutar da al'umma da kuma mugunta da kuma fasikanci wannan iya daga abin da aka sunanta ga wanda ya zo shiga duba da banɗaki guri ne wanda yake na zuwa biyan bukata sannan gefe da guri ne daga guraren da a duniya muke tarayya da shekaru a guraren yadda ɗan adam zai shiga biyan bukata to haka za ka samu kuma ibilisai su ma suna gura shi yasa diwa wanda su ba su damu da karantarwa na addini ba za ka ga mafi yawa suna kwaso aljannu a cikin banɗaki mutum zai zo bai san da kawar da zai shafi gaba ko kawar da zai fita kaga wanda abin kumya ne a samu kana rayuwa musulmi a gari na musulmi amma mutum ba ruwan shi wannan kuma yana daga yana da haƙari al'iradu an dinin mutum ya zama ya kau da kai daga addinin Allah bai neman ilimin shi bai neman ya sani sau da haka ka yi rayuwarka haka kawai iya daga ma na waɗuɗar islam wanda zai zama ko bai damu da wannan wani daga cikin yahudawa yake ce ma abu ayyub al-ansari yace lalle annabinku ya sanar da ku kowane abu hatta al-khiraqa halla da bin shiga ban daki yace kwarai annabi sallallahu ya sanar da mu cewa in mun zo biyan bukata kan mu fuskanci al-qibla ko kuma mu ba al-qibla baya kaga tsari na musulunci amma dan ce hannun hagu ma ko dai kama kama shiga kansa suke yi kawai ta ko ka kama wannan ne ba ka gane hasken musulunci ba sai ka hasken musulunci sai ka kalli munin jahiliya da kuma addinan da suke ba musulunci ba a nan ka ƙara ganewa ni'ima ka ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa ni'imar da Allah ya datar da kai zuwa ga musulunci arne ne ya zo wuce gurin ka in arne ya zauna nan gurin ka sa akwai arne yanzu nan ba za yi wake inda kwai kahuri dole gurin kowa sai ya ji waye da an yi zuwa an yi zuwa kawai sai ka ga ya fara tashi saboda da ti kutsari na jasa waye ba ba tsari wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabu da'awat babu du'a inda khala addu'ar da aka sunnanta ma mutum lokacin shiga bandaki babu wata ilma inda khala baban da zai karanta da mu wata ilma ajewa ruwa inda khala lokacin biyan bukata ma'ana shiga bandaki ana bukatar ya zama to an tanadi wannan saboda ɗaya daga ni'imomin da ɗaya daga cikin ni'imomi na ruwa da Allah subhanahu wataala ya mana tsarkaka wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala ba wai shan ruwa ba kadai har lauruwan zai zamanto abinda zaka yi amfani da shi wajen kawar da najasa zaka dauki ruwa kai wankan janaba wancan kuma ya shiga cikin basan yayi wanka me ya bambanta naka da nashi niyya kai niyya kai sai ta kawar maka da najasa da abinda zai jayo ma wari shi kuma ya zo yi wankan la'allar ruwan ma da ya yi na kaiwa kuma har yanzu yana nan da ƙazamta shi da dattin shi ya ba alisari da su a nemi da abbasan radiyallahu anhuwa annan nabi sassan da kalar khala annab salasa ya zo shiga ban daki fa wadatu lahu wadu'an sai na ajiye mushi wadu'an ruwan arwalla da fataha na wawun kenan ruwan arwalla ko butar arwalla da zamma kuma aikata arwallai fakale ya ce man wata a haza wane ne ya ajiye mu wannan fa ukhbira sai aka ba shi labari kaga tawali ba shi ba ya ce fa ukhbira sai aka ba shi labari cewa ai wane ne yayi wane ne kaga shi ya ce ni ne ne kaza sai ga da sai aka ce wane ne fakale ya ma ke ce allahumma faqihu fid din Allah ka bashi fahimta addini faqihu fi dini wannan ya nuna daraja da kuma fifiko na alfiqhu fi dini man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi dini wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai ilmantar da shi ilimi na addini iya daga mafi tsadar kyauta da ubangi zai ma bawa da ni'ima a duniya Allah subhanahu wataala arzuta ka da mi alfiqhu fi dini fahimtar addini Allahumma faqihna fi dini in Allah baka wannan a mafi kololuwan ni'imomi na duniya to wannan iya daga bayan imani shi ne ni'ima mafi ƙoli ni'ima mafi ƙoli in allah ya baka wannan ya cire ba amma kaga mafi yawa mu ɗalibai muna kallon wani abu wanda yake na duniya za ka ga wani lokaci ai muna ɗaukan kamar mu allah bai mana komi ba sai mu dinga ga wasu masu abin duniya ko masu kaza ga shi na allah musu kaza wanda kuma da an yi shekaru ne ka ji ana ai wani da tsohon mai kuɗi a wani da an za a wuce a mota shi ma ai kaza ake a wani da gidan da yake shiga wani kaza kaga ya ma na ce muku wannan gashi tsohon malami ne kana tsuha darajar tana karuwa babu ritaya babu sauka daga aiki ma na ce maka da ya rike furefe a kaza ya rike kaza ya rike kaza a kaza ni kuma yana nan zaune sama guje kallo ma bai shiga mutane kallo ma bai da kuma shine ganin shi ma sai kai kwana nawa nawa kana son ka gan shi kai baka gan shi ba sai ma kana ba da wani dan abu ka wanda za su maka iso kana so ka gan shi aka zo ba dama ba dama so in ma rena ma kura sai sai za a ce kawai haɗe haɗe kawai babu dama ba lokaci shi kenan zo an kuma ba a jin maka a ce ma an ji shi kenan to amma ga gashi na kuma sai a hili kawai a abin nan to kaga ɗaukaka wacce take ta ilimi ita kuma ɗaukaka ce ta wanda take tutun wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mafaqihu fi din kenan sannan kuma abin da ake so ga wanda yake malami ɗalibin ka yayi abu wanda yake na a zo a gani ladabi ko na abu ga masa kyakkyawan addu'a kaga malamai na Allah haka suke as'alullahu alazima rabbana an yata an yata wallaka fi amrika ka gani an yaji alaka mimman idza idza wuti shakara wa idza wa idza wa idza btuliya sabara wa idza adanaba istaghfara kaga malamai na Allah amma kaga tsinuwa la'anta yin kaza na tsine maka na maka maki baka yi ba kaga wannan dama wancan bangaren ne zaka ga eh kaga ma mutum ba kai ne baka yi ba albarka kai baka san baka baka ne zama wani abu ba to kai yanzu in ya zama wani abin kai ba alheri ba ne ba gare ka ka yi mai baki to ka ce kaza za ka ƙari ka gani to wacce riba aka ci kuma ka kai face ba riba to wannan bangaren kenan wanda suke yin bid'a su ne za ka ga suke yin wannan kenan ajewa ruwa wannan da za mu gada sai aje a kasko ko kuma a yi famfo a ban ɗaki ko kuma a kawo a kusa da nan saboda mai addinin musulunci addini ne na tsafta inda mutum ya shiga ban ɗaki ya yi amfani da ruwa don tsarkaka da kuma tsaftata kaga ruwa yana kusa saboda haka kenan wakul ma sannan kuma iya nuna mana abin da yake khariji na mawdu'in kenan ladabi na ɗalibin ilimi ga malamin shi abin da ake bukata mai neman ilimi ya zama yana hidima ga wanda yake mai karanta da shi hidima ta wanda yake kenan almafudul akan wanda yake alfadul ma'ana ya zamanto wanda yake ɗaliban ilimi yana ƙoƙarin hidima ga wanda suke kenan malamansa kaga anan kuma bai taso ba zancen mai rashin yin ladabi ko rashin kaza a bayan ma ladabin ɗoriya kuma mai yin kenan hidima wanda za ka ga wani lokaci muna da takasiri a dangane da wannan tijahana waɗanda suke malamai babin latin saƙabarin ƙibla bai ghaifin agonin wannan babi ne wanda zai karantar da mu cewa la tusaqbalu al-qibla ba fuskanta al-qibla bi ghaitan aw bawlin ta hanyar bayan gari ko kuma bawli wannan yana daga ta'zim na sha'airullah ta'zim na hurmatullah kenan girmama alamomi na addinin ubangiji girmama alamomi na addinin ubangiji girmama kuma abubuwa na alhurma na addinin Allah subhanahu wataala saboda haka kenan rashin fuskanta al-qibla إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سو داك جرم مداكن الله سبحانه وتعالى تين داك جرم ماشي رشم فسكنت رشي جنبين بقاتا سو داك قسقنشي ne koma bayanin kasanta ne kenan fitar da abin da yake najisa to kuma ka fuskanci mafi kimal guri a bigire ban kasa gurin da ya kowane guri albarka kuma kai kuma sai ka fuskance shi da najisa wannan kaga akwai rashin girmama alama na addinin Allah subhanahu wataala akwai rashin girmama alama na addinin Allah subhanahu wataala fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim kaga a wannan guri to kai kuma sai ka fuskance shi tare da najasa sai ka dora akai kuma haka dukkanin abin da ya zamanto alama ne na addinin Allah littafin Allah ne ko kuma a masallatai ne ɗakin ubangiji to wajibi ne ya zamanto mun kiyaye su daga fuskanta akan abin da bai dace ba ana bi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al-ghayata fala taqbil al-qibla wala yuwalliha dhahara sharriqu aw gharribu daga abu ayyub al-ansari menene sunan abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu sunan shi na yanka me sunan abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu na'am Khalid bin Zaid Khalid bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu kenan Khalid bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta 50 daidai shekara ta 50 daidai قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائطه idan ɗayan ku yazo biyan bukata fala yastaqbil alqiblata karde fuskanci alqibla wala yuwalliha dhahara kar kuma ya juya mata bayan shi sharriku sai dai ku fuskanci gabas aw gharbi ko kuma fuskanci yamma wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga mutanen da ya zamanto alƙibla tana a kenan tana a kudancinsu sham tana a arewacinsu su ne mutanen madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ata ahadukum al-ghaita idan ɗayan ku yazo bayan gari ku suwa ku mutanen madina fala yasqabil al-qibla kar ya fuskanci al-qibla wala yuwalliha zahar kar kuma ya juya mata baya sai dai sharriku aw gharribu ku fuskanci gabas ko kuma ku fuskanci yamma mutumin da yake madina kaga lokacin da ya fuskanci arewa ya fuskanci sham baitul maqdis lokacin da ya fuskanci a gefe ɗaya kuma ya ba mi alƙibla baya amma in yayi haka da haka ba kaga bai fuskanci alƙibla ba bai fuskanci ba baitul maqdis kamar mu yanzu nan kaga ba za mu kalli gabas ba kuma haka ba za mu kalli yamma ba kenan sai dai mu kalli nan kona shi yasa hatta da gini ma da koyon da zaka gini na sunna da koyon bid'a ka samu jahilin jahilin meter meter komai sai kirba maka yadda ya ga dama ba zai kalli ba cewa gidan musulmi da ya kaga duk abubuwan gashi nan babbar ko ya ce gidan kirista duk ya biya rirrikita ma abu to kaga wannan yayi nuni a bisa girmama ka'aba sannan kuma yana daga laifuffuka mutum ya zamanto ya fuskanci alƙibla ta hanyar bayan gari ko kuma bawali wannan haramun ne in ya zama a fallin falkin guri ne haramun ne in kuma ya zamanto a cikin gida ne ban daki malamai suka ce makaruhi ne makaruhi ne yin haka amma bai kai ba kamar a hili ya zamanto a hili fallin fal babu wani gini kawai ka fuskanci alƙibla ko kai kaza wannan yahi kenan a shadda hurma amma in a cikin gida ne da dama dama saboda mi da akwai katanga akwai shamaki kenan wanda ya zama to ya kange ka dori aka wannan hatta da yin tofi bangaren alƙibla hatta da yin tofi bangaren alƙibla a nan sana sai ce wanda yake kaki ya tofa jiha ta ƙibla zai tashi hilin kiyama da an caccan alamushi wannan wannan an jajjabara mishi abin da yake tofawa kenan hatsa da irin su tofe ba za ka yi ba kuma bangaren dama shi ma walakin an yi tsarihi ta hata kadami sai dai jiha ta hagu kuma shi ma ka binne shi ma ka binne ba haka ba kawai ka zamanto ka yi babu kyan gani musamman ma kuma ya zamanto a gurin ibada ko kuma a wani dan kenan wani dan mishuwar ko wannan da mutum zai tofa ko kuma tsinin rawani ya zamanto mutum ya tofa ya yi wannan yana idza atarikum al-ghada fala taqbilu al-qibla kar ya fuskanci al-qibla wala yuwalliha zahara kar kuma ya juya mata baya walakin sharriq wa gharrib Abu Ayyub al-Ansari yake cewa fa qadim na sham a wata ziyara yace sai muka je sham fa wajanna marahiqa qad buniyat nahwa al-qibla sai muka tarar da masayansu an gina su suna fuskanta al-qibla yace fa nan harifa an hawa nastaghfir sau da haka sai mu kaucewa wannan fuskantar alƙibla sai mu kangi sai kuma na sarfirla mu nemi gafar Allah subhanahu wata'ala la'alla akan laifin da waɗannan suka zamanto sun aikata ma'ana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna ko kuma in muka huto sai mu kenan gufranaka babu man tabarraza ala labinatayn wannan babu zai bayyana mana hukuncin man tabarras wanda ya biya bukata nan gurin kaga sai ake amfani da kinaya duk abin da ya zamanto a al'adance akwai jin kunya to ba a bukatar bayyana shi baro-baro kaga can wani ya ce malhadasu ya amma horera sai ce fusa'un auduratu aka ce ma ya kuli inda la khala kaga khala gurin da yake almawdu da khala gurin da babu kowa to da ban daki kaga ka'ida ba a shiga shi tare da wani har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah subhanahu wataala yana fushi ga mutane guda biyu da zasu je biyan bukata wannan yana hira da wannan kaga tsarin kafuran su sune zaka ga kawai wannan yana saman masan shi wannan yana nan kuma ana hira ko kuma mutum ya hau ya dauko wata jarida ko wani abin shi wai ban dakin wani kayan arziki ne a kawo wani jarida wani abin karanta ne ta aji mutum yana saman masai kuma ya dauko wani wannan yana karantawa ko kuma nan gashi wannan ana yi wannan yana biyan bukata kuma ana hira da juna kaga ai abin da gwai nau'in wannan cikin shi to kaga ala gurin da ba kowa shi yasa koyi za a yi ban daki sai a yi shi a ƙarshen gida saboda wanda yake cikin kar aji karan biyan bukata shi annabi sai zai biya bukata zai je can nesa ba wai kusa da mutane ba kana yi ana hira da kai kana fitar da wani abu kaga to ina amfanin wannan ko kuma kana cutar da mutane ko kuma ya zama cikin duka yawanci karamcin kuma tarbiya ne kaga mutum ya zo ko katangan mutane dinga fesa musu hutsari ga aka ce maka nan wata makaranta ce to in kana da gida can gurin kawai sai ka gadi sai ya je ita ma hutsari ita ma katangan nan da na yanta rufe ta zuwa to shi ko nan ya hukunce kaga duk wanda ya zo ma tun da nan da nan zai cinye katangan kullum kaga dole ka zango musulita ko ko makwabcin ka kai ga ɗakin ka kawai sai zo ya maka matsayi makwabcin ɗakin ka kyanke su ta damu ka gani kuma ka tangar ka a yau da kawai ta rubuta ko abin da zai ba ka shi ke mantabar alalabi na tsini wanda ya yi albaras kaga nan hallawa aka ce ga'ib kaga shi ma aka yi amfani da sunan gurin da ake biyan bukata haka shi ma albaras saboda fitakin da mutum zai can fallin falkin guri mantabar raza wanda ya biya bukata alalabi na tsini akan tubali guda biyu yanzu nan kuma wanda zai shiga ban daki ya biya bukata kaga ka'ida ya haka ya rami na masu ya za a yi wasu birgina guda biyu ko kuma ɗaukako shi saboda ne kare za mu yana dab da wannan yin kazamta ce wani abin na nasara za ka goma sai zo wani abin masai ka zo wai ka zamna sama sai ka ce ko ka gani abin kazamta ce ko wani ruwa ya tsarto maka a can wani kazamta ce ka ga yaushe za ka zo koya mu wasu abubuwa duk za ka ga akwai abubuwan da kawai abin za ka gani ba daɗi ko a rai in babu daɗi a rai an abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala an qala inna nasan yaqulun idza qa'adta ala hajatika فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته دقى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن ناسا يقولون yace waɗansu suna cewa idan ƙata ala hajjati idan ka zauna ka tsugunna don biyan bukata fala ta taɓa bilin ƙibla karne ka fuskanci alƙibla wala baitar maqdis ko kuma ka fuskanci masallacin kudus yace laqadir taqaitu yawman ni kuma wata rana na hau ala zahar baitin lana a bayan rufin wani gidanmu nan gune yana rufin gidan yayin shi Hafsa kenan ya hau sama rufin lokacin baitin kenan gidan Hafsa nan sai ce gidansu saboda gidan yayarka shi ma gidanku ne ai tun da ba ka da shamaki sai shiga in dai ba a ce matsala da kenan wata kishiya to a nan gurin kuma kaga dole ka zama kamar kowa amma ita ɗaya ce kamar gidanku ne babu shamaki za ka iya shiga za ka iya kwana ciki za ka iya kaza duka fara'aitu rasulullah sai na ga manzo sarasa alalabi da taini akan tubale guda biyu shine birgi wanda aka yi shi na laka mustaqbila baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis li hajati dan biyan bukatar shi malamai suka ce wannan ya nuna kenan in har da kai wani shamaki kenan akwai halaccin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan nuni amsa kenan halacci nuni kenan amsa halacci sannan wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ne kauli ne kaga idza ta'arikum la fala taqbilu al-qibla wannan kuma fi'il ne wannan fi'il akwai yiwuwar cewa ne abin ya kebanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai sannan kuma yayi nuni amsa kenan rangwame in har ya zamanto a gini ne saboda gini ya zama akwai shamaki kenan a gini malamai suka ce nan gurin makaruhi ne amma in ya zamanto a fallin falli shi kuma kenan hukuncin shi haramun ne wannan ya nuna yadda addinin musulunci yake karewa yake mutuntawa da kuma kiyayewa dukkanin wani sha'ar na addinin Allah duk abin da yake da alaka da addinin Allah to a musulunci abin ba alhurma ne shi yasa da ka wulakanta wani abu na sha'ar in ya mutu wutar da musulunci yanzu su waɗancan hannun hagu kaga annabawa ba su da daraja kudin su din kaga an yi fitina wani arne ne girsa zai zagi wani annabi da a wajen musulmi in mutum ya zagi annabi isa alaihi salam in musulmi ne ya yarda mutum ya zagi annabi ya yarda to amma wasu ba su san daraja annabawa kuma za su iya zagin kowanne ba su san daraja gurin ibada su ba baitul maqdis din nan da ake rikici su kawai a ba su su mai da su su mai da shi mashaya da gurin duk wani ma gurin tarihi suna da da za a ce da dadde ne da coci ce a gurin goma to su raya gurin sai su wani babban gurin shakata ko wani gidan rawa da a nuna kawai kasar ta zama babu addini babu to su haka ne karkaci a hasadar da suke ma mumine ba hasadar komi ba ce saboda wannan imanin da mai kauya da kuma tsarkin da yake tare da saboda haka littafinmu kiyayewa hurumin shi tsarkake shi girmama shi inda mutum ya wulaƙanta ƙur'ani ya fita daga musulunci mutum ya kaza ya fita masallaci tsarkake shi a nan sarasa ya umarni a tsarkake masallaci a yi ma masallaci kaza ta gani wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babu tabarruz fil buyut yin matsayi matsayi guraren biyan bukata a cikin gida take su larabawa da kenan a rayuwa ta daji ba a yin bandaki a gida to kenan ya nuna halaccin wannan sai dai zama a baki bakin gida a kitabul jihar ya fitar da shi babu ma ja fi buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nusuba min al-buyut ilayhinna gidan dashi na mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ake jingina gida zuwa ga su matan kaga mai abdullahi bin umar yace sai yace zahar baitin lana gidan wa hamsa kaga ya kace gidan hamsa dan an jingina ma gidan matar ka an ce gidan maryama gargarin ka jin haushi ka ce eh in ita ta sai gidan in ganin kun shiga gida na za ku ce gidan wanci a wannan ba dan an jingina an leka wata matar gida an ce gidan wanci wannan ba komai bane ba an ce za mu je gidan wanci kakkace to tun da gidansa ne yin ga kun shiga kena yadda ake jingina gida zuwa ga mace ba laifi ba ne ba da hanci ba ka zama mamijin hashiya ka ce ni kenan ban da wani wannan to ka gani ta insha Allah sai mu alaikun salawa wa rahmatullahi na No. Ya suka karne kusashen su ba, wane ba babu lahi da an sayar madda wani ba wai ya nuna ba dole dole ne lajin kawai mu bashar kai tsaye da an yi kuma an lau a tashi a yau shi ya sama wasu daga malamai na markiya suka ce kenan akwai bukatar yan an sallaci magariba da suka ce a dan saurara kaɗan ma'ana ɗan ƙara wani lokaci sana'a fi wannan amma kai tsaye aka yi kuma ana iya tashi a gama shi yasa gida a wannan tsakanin an samu ɗan tsakanin sai ka tashi kai na fila kai na fila a wannan tsakanin kenan bai zama tawa ne eh haka ne haka ne mutum zai da hannu ko kuma zai da shi ya sa nan gudu sai kawo ke na hada biyan sai dai mafi yawa su cikin sabbai a wallah ta maza ana gaya da mafi yawa maza su kan yau da hannun abinda muka wani zai da allah tara mana kuskuren kuma allah ya gafarta mana duba da ƙananan hadisai ne ina ya kokarin a dinga har da cewa ɗin shi ne asa kuma za a dinga tambaya ɗaya in aka zo ma'ana wani karanta hadisi na wani kenan don yi zama su an tabbatar da ilai da ake karfe da kasa za a iya